بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وما سؤال بركة بركة مدساكي حدوا دكو وانا شرينا من أحاديث الأخلاق لقد تافن الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر الله وبنجي يساكا مشيد الخير وانا لتافي أنا بياني أكان حالا ينقري لأبيئو ليداتي مسلمي سوي رقو دسو أتكين معاملة سودة جنانسو wannan shine darasinmu na 29 insha Allah cikin wannan darasi zamu ci gaba da tattaunawa akan abin da yake magana na abin da ya shafi wato sana'iul ma'ruf aikata ayyuka na alkhairi daga ciki malam ya kawo mana bayan da ya kawo mana hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya zuwa ƙarshen hadisin sai yake cewa qala ibn al-qayyim rahimahullah لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه من الخير والشر saboda haka ne ya zama sakamako sakamakon da ake bayarwa ya dace da ainihin wato aikin alkhairi da ake yi sakamakon da ake bayarwa ila ya dace da aikin da ba na alkhairi ba kowane aiki a bada sakamako irin jinsin sa yace faman satara musliman satarahu Allah wanda ya rufa wa musulmi asiri Allah ya rufa masa asiri wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin wato bukata da tsanani yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah zai sauƙa mashi al'amarin sa a duniya da lahira wa man nafasa an mu'minin wanda ya numfasa wa mumini kurbatan min kurabid dunya wani kunci cikin kunci cikin duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama sai Allah ya numfasa masa kunci daga cikin kuncocin ranar alkiyama wa man aqala nadiman aqala Allahu atharatahu yawmal qiyama wanda ya yafe ma mutumin da ya masa kuskure sai ya nadama shi ma Allah zai yafe masa tuntuban sa ranar alkiyama wa man tatabba'a aurata akhihi wanda da ya bibiyi al'aura ya bibiyi sirrin laifuffukan dan uwansa tatabba Allahu auratahu shi ma Allah zai bibiyi laifuffukan sa wa man darra musliman mala yace duk wanda ya cutar da musulmi darra Allahu bihi sai Allah ya cutar da shi sai Allah ya jarce shi da cutarwa wa man shaqqa shaqqa Allahu alaihi wanda ya kuntata wa musulmai sai Allah ya kuntata mishi wa man khazala musliman wanda ya tabar da musulmi fi mawdi'in a wurin da yajibu nusratahu inda ya kamata ya taimaka masa fihi a wannan wajen khazalahu Allahu fi mawdi'in yajibu nusratahu fihi shi ma Allah zai sa shi cikin tabewa a daidai inda yake buƙatar taimako wa man samaha samaha Allahu lahu wanda yake ahuwa Allah zai masa ahuwa والراحمون يرحمهم الرحمن sai tike da wannan magana cewa ai masu yi wa junansu tausayi ubangiji Allah yana tausaya musu wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama kadai waɗanda Allah yake tausaya wa cikin bayinsu sune masu tausaya wa junansu duk wannan magana ce ta Ibn al-Qayyim abuwa inda yake cewa man anfaqa unfiqa alayhi wanda ya ciyar Allah yana ciyar da shi wa man au'a u'iya alayhi wanda ya ba wani makwanci shi ma Allah yana bashi wa man afa an haƙƙihi afallahu an haƙƙihi wanda ya fi wani haƙƙinsa shi ma sai Allah ya fi masa haƙƙin Allah da ya ci wa man jawaza wanda ya wuce iyaka wanda ya wanda ya ya kauda kai tajawaza Allahu anhu sai Allah ya kauda kai daga laifinsa wa man istaqsa wanda ya kididdige yayin mutane lissafin kididdiga istaqsa Allahu alaihi shi ma sai Allah ya mishi kididdiga faqad shara Allahu wa qaddarahu wa qaddarahu wa فقد شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وإقابه كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النذير بالنذير واعتبار المثل مثل بالمثل فقد شرع الله وقدره الله يشرع أنت هكا يا كما قدر تاشي ووحيه كما يا أيكو دا بياني أكي وثوابه وإقابه هكا نند أيهم ثواب سد إقاب سد يا ya sasa wannan ka'ida kulluhu qa'imun bi hadha al-asl dukkan yana tsaye akan wannan ka'ida huwa ilhaqun nadhir bin nadhir shine hada abokin kini da kininsa wa itbarul mu'tibarul mathal bil mathal da nu kallon abu da, mai kama da shi wannan zance ne ibn qayyim duka an dauko shi daga littafin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin a cikin mujalladin shi na 1 daga shafi na 150 to ya gama da wancan Uh, babi sai ya ce babi na goma sha ɗaya shine hukukul uhuwatil imaniya haƙoƙin ‘yan uwantaka ta imani, wato ‘yantaka tsakanin muminai. Inna Allah subhanahu allafa bi hadha ad-din al-azim bayna al-qulub al-mutanafira wan nufus al-muta'adiya hakika Allah ya amfani da wannan addini mai girma ya hada zukata wanda da ba sa haduwa ya hada rayuka wanda da suke adawa da juna fa asbaha ahluhu ikhwatan fillahi mutahabbina mazuwa wannan addini suka wayi gari ‘yan uwa akan al'amarin Allah masu son junansu, muta'awini na alaƙa masu taimakekeniya a kan biyayya Allah. Ya jima'uhum dinullah ta'ala, addinin Allah ya haɗa su wuri guda, wa hadhihi ni'matun uzuma ya jibu ala kulli muslimin an ya kuna ala zikirin laha, wannan ni'ima ce mai girma, ‘yan wataka musulunci ni'ima ce mai girma, wacce ya wajaba kowane mumini ya zama yana ambatanta yana tunata. wa Allah ya gfala anha kar mutum ya wofantu daga tunata Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana Allah ya ce wadhkuru ni'matallah mutuna ni'imar Allah alaikum akan ku id kuntum a'da'an da kuna makiya abokan gaba fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakankanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari da ni'imar Allah kuka zama ‘yan uwan juna. Falul iman, kaga su muminai kal jasadil wahidi, ghayatuhum wahida, ana so su zama kaman jiki ne ƙwaya ɗaya, manufarsu guda ɗaya, wa humumuhum mushtaraka, damuwarsu suna da tarayya a kanta, wa amaluhum wahida, burace-buracen su guda ɗaya, ya jima'uhum ibadatu rabbin wahidin bilistislami lahum. bautar Ubangiji guda ɗaya da suka miƙa wuya gare shi ta haɗa su, wal ikhlasi fil ubudiyyati lahu, wanda suke tsantsanta bauta gare shi, wal inqiyadi li amri, wanda suke ciratuwa zuwa ga al'amarinsa, wattiba'i shar'i suke bin shari'arsa, wal iqtida'i bi rasulihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Suna kuma masu kwaikwayo da manzansa alaihi salatu wasalam. Ana bi Musa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا mumini da shi da ɗan uwansa kamar bulalluka ne da ke cikin gini suna riƙe da junansu wa shabbaka baina asabihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka yatsunsa suka shiga junansu wannan hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito shi wa nabi musa radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى yace misalin ainihin wato muminai wajen ƙaunar junansu da tausaya wa junansu da yi wa junansu luɗufi kamar jiki ne guda ɗaya wanda idan wata gaba ba ta da lafiya duka sauran gaɓoɓi sai su yi ta jin zazzaɓi su ma su ta yi waccan gaba rashin lafiya ta hanyar kasa bacci da kuma ɗaukan zazzaɓi wannan ma yana cikin bukhari da muslim malam ya ce fahadihil ahadithu wa ma ja'a fi ma'anaha tadullu dilalatan zahira ala wujubi tadamuni bainal muslimina wat tarahumi wat ta'atufi waɗannan hadisai da suka zo ƙarara suna nuni zuwa ga wajabcin taimakekeniya tsakanin musulmai da tausaya wa juna da yi wa juna ainihin wato adafi zuwa taimakawa juna wa ta'awun ala kulli khairi da yin taimakekeniya akan dukkanin alkhairi wa fi tashbihihim bil bina'i wa fi tashbihihim bil bina'i al wahidi da kwatanta su da gini guda daya wal jasadil wahidi da jiki guda daya ma yadullu ala annahum bitadamunihim wa ta'awunihim wa tarahumihim tajtami'u kalimatu yana cewa idan suka yi taimakekeniya suka taimaki juna to wannan yana nuni zuwa ga cewa za su zama kalmar su guda daya wayantazimu saffuhum su zama a sahu daya wa yaslimuna min sharri aduwwihim sai su tsira daga sharrin makiyansu وهذه الأخوة التي تجمعهم sha'anuha wa makanatuwa a'zamu min ukhuwatin nasab sani da cewa wannan ƴan uwantaka ta addini al'amarinta da girmama ya girmama yafi girman ƴan uwantaka ta jini li'anna al-jami'a fiha dinullah saboda abin da ya hada su a cikin wannan yawantaka shine addinin Allah shine ya hada su warabitatu fiha ibadatullah abin da ya kulla wannan zumunci shine bautar Allah wal ghayatu minha nailu ridallah azza wa jalla sannan kuma asalin gaya manufar da ake so a cimmawa shine samun yarda Allah ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يرعى لهذه الأخوة حقها سورك هذا مواجبي أكن كون مسلمي إكيا يحق زمنتش تأديني لأن أنسنا أديني وأن يعرف لها مكانتها يسمى أين ون أنتك وأن يحفظ حرمتها إكيا درجتها وأن يتحاشى كل أمر ينقضها أو ينقصها كما يكجي faruwar duk wani abu wanda zai iya warware wannan yawantaka ko ya sawarwarta ta ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la tahasadu kar ku dinga junan ku hasada wala tanajashu kar ku dinga junan ku tanajus shine wato ka zama dan kayi nayi wala tabagadu kar ku dinga gaba da kiya da junan ku wala tadabaru kar ku dinga yin ainihin wato cin diddigin junanku wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'din kada waninku yayi ciniki akan cinikin waninku wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ƴan uwa na juna a wurin Allah bayin Allah ƴan uwa almuslimu akhul muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaga musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu bai halasta ya zalunci dan uwansa wala yakhdhuluhu bai halasta ya tabar da shi wala ya haƙiruhu bai halasta ya wulaƙanta shi a taƙwa hahuna nabi sallallahu alaihi wasallam ce tsoron Allah yana nan yushiru ila sadrihi thalatha marrat yana faɗa yana mai nuna ainihin wato kirjinsa hasu uku yace bi hasabi mri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim ya isa mutum bala'i ya wulaƙanta dan uwan shi musulmi kullul muslimi ala al-muslimi haramun dukkanin musulmi alfarma ce ta haramta ga ɗan uwansa nabi ya ce damuhu wa maluhu wa irduhu da jinin musulmi da dukiyarsa da mutuncinsa duka sun haramta a ci zalinsu a wajen musulmi ɗan uwansa wannan hadisi yana cikin sahihu al-bukhari wa muslim fahiya tahtaju min ahli al-imani ta'akhi والمتآخين في الله رعاية رعاية لهذه الأخوة لئلا تنخرم للي أنا بكاتا إزواج ما سكونا تجوننسو دون الله ما سو إيماني ما سكونا جوننسو أنا بكاتا سألكن تونن وانتكا دنكتا تصور ولي ولذا حذر الإسلام أشد تحذير شد التحذير من كل أمر يخدش هذه الأخوة أو يخل بها dan haka ne musulunci ya yi tankiya kan duk wani abu wanda zai iya ƙwarzanan wannan ‘yan uwantaka ko ya lalata ta kattanajush kamar ɗan kayi nayi wato ka zo ka shiga cikin wani kasuwanci don ka ba wani ruwa wata dabur da cin diddigin juna wata bagud da gaba wal giba da giba namima da annan yawanci wa gaira da wasunsu li'annaha tuhillu bil ukhuwati domin duk waɗannan suna wargaza ƴan uwantaka wa tufariqu bainal muslimina kuma suna raba tsakanin musulmai wa tushattitu shamlahum ta wargaza al'amarin su wa tujidul furqata bainahum ta samar da rabuwar kai wa tafuttu fi ukhuwatihim kuma ta kakketa ƴan uwantakan wa tuwahiha ta raunata ta sa ka hana fa ina mai maqasidil islam saboda a cikin manufofin musulunci akwai jam'al musulmi na wata alifa bai na ƙulubi, haɗa kan musulmai da haɗo zukatansu wuri ɗaya wa nasharar mawaddati bai na da yaɗa ƙauna da soyayya wata habba wata ahi da son juna da ‘yan uwantaka wata awun da taimakikin juna a cikinsu abin yaɗawa ne, wata haƙiƙu ma yamtannu yumattinu hadhihi al-quwwata wa yuqawiha da kuma tabbatar da duk wani abu wanda zai karfafa wannan ɗan uwantaka wal hadaru min kulli sababin yud'ifuha wa yuwahiha da kuma taka tsantsan da gujewa duk wani sababi wanda zai iya raunata ta ko ya kawo mata tangarda وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة sanda bawa ya sakaci da wani abu cikin haƙoƙin wannan zumunta wa muqtadayatiha da ababen da ake fata a samu na kasamin imanihi zai raunata imaninsa wa da'ufa min dinihi zai raunata addininsa bi hasabi ma akhalla bihi min huquqiha gwargwadon abin da ya lalata cikin haƙoƙin wani iwantaka gwargwadon asarar addininsa da imaninsa wa min jawami'i ma ja'a fi hadha babi وهو نذير ما تقدم من الأحاد من الحديث da gaskiya abin da zuwa wannan babin wanda kuma ɗaya suke da abin da ya gabata na hadisi qaulullahi ta'ala fi suratul hujurati fi tanwihi bi hadhihi al-ukhuwati al-imaniyya wa makanatiha wa dhikri shay'in min huquqiha wa wajibatiha cikin suratul hujurati an yi magana akan wasu abubuwa da suka shafi wannan yan uwantaka da kuma yadda za a kare kai daga matsaloli Allah ya ce, Innamal mu'minuna ikhwatu lalle mu'mini ‘yan uwan juna ne, fa aslihu baina akhawaikum ku sasanta tsakanin ‘yan uwanku, wattaqullaha la'allakum turhamu, ku ji tsoron Allah in kun yi haka za ku samu rahama. Allah ya ce, Ya lazina amunu, ya kun da kai imani la ya saka ƙaumun min ƙaumin, kada wasu su dinga yi ma wasu izgili, asa an ya kunu khairan minhu, ta yi ma sun fi sa alkhairi. wala nisa'un min nisa'in ka wasu mata su yi mata izgili asa an ya kunna khairan min hunna to sun fi wato binna alkhairi ma Allah ya ce wala talmizu anfusakum kar ku dinga wa kanku zunde wala tanabazu bil alqabi kar ku dinga jifan junanku da laquba marasa kyau Allah ya ce bi isal ismul fusuq ba'dal iman isal ismul fusuq ba'dal iman Allah wadaran suna da aka sa mutum na batanci bayan shi mumini ne Allah ya ce wato wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba fa ulaika wa man lam yatub ulaika humuz zalimun duk wanda yake tuba daga wannan laifi na kira mutane da sunan da ba sa so to Allah ya ce wannan yana cikin azzalimai Allah ya sake cewa ya allazina amanu ya kun da kai imani istanibu ku guji kasiran min adh-dhanni da dama daga cikin zace-zace inna ba'd adh-dhanni ismun dan sashen zato ma wato zunubi ne Allah ya ce wala tajassasu kar ku dinga bincike na kwaf akan mutane da rayuwarsu wala yaghtab ba'dukum ba'dha kada wasashin ku ya dinga cin naman sashi Allah ya ce ayuhibbu ahadukum in ɗayan ku yana so ne an yi akula lahma akhihi maitan ya ci namar gawar dan uwansa bayan ya mutu ba wanda yake son haka fakari tumuhu kuna kin wannan magana ku ji ana faɗinta Allah ya ce a a fakarhitumuhu wattaqullaha innallaha tawwabun rahim ku tsoron Allah lalle Allah mai yafiya ne kuma mai rahama Allah ya sake cewa ya nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya ku mutane ku sani da cewa mun halice ku daga namiji da kuma mace waja'alnakum shu'uban muka sanya ku zama dangi dangi wa qaba'il da kabila kabila mun yaga ne kawai ta arafu dan ku gane junanku amma ku sani menene inna akramakum lalle mafi girman ɗaukaka a cikin ku inda Allah a wurin Allah attaqakum wanda yafi kowa tsoron Allah inna akramakum inda Allah attaqakum Allah ya sake cewa inna akramakum la attaqakum inna Allah alimun khabir Allah masani ne mai bada labari Allah ya sake cewa qalatul a'rabu amanna larabawan ƙauye suka ce to ai mun yi imani Allah ya ce walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum tukunna dai imani bai samu ya shiga zukatan ku ba tukunna yace wa in tuti'ullaha wa rasulahu yuridkum la yuridkum min amalikum shay'a in za ku Allah da'a shi da manzansa babu abin da zai kuce muku da ayyukan ku innallaha ghafurur rahim wannan aya daga ta goma zuwa ta goma sha hudu a cikin suratul hujurat sura mai albarka na fata muna biye malam ya sake cewa fal imanu kaga dai shi imani yusmiru fi ahlihi ta'akhiyan yana haifar da wani sakamako na ƙauna tsakanin ma'abotansa wata wadan da soyayya azima mai girma wasilatan wasiqatan da kuma alaka mai ƙarfi la yumkinu an tatahaqqaqa bainan nasi fi ayyi rabitatin ukhra ayyan kanat alaƙa mai ƙarfi wadda ba zai taɓa yiwuwa a same ta a wani yanayi ko wata alaƙa ba in dai ba ta addini alaƙa ne ta ‘yan uwantaka ta sarkutaka ta komeye ba ta iya yin daidai da wannan ta musulunci wahiyar rabitatun mustamirra ya ce saboda ta wannan alaƙa ce mai ci gaba gairin munƙati'a wanda ba ta yankewa fi duniya wal akhira duniya da lahira amma silatul ukhra fa hiya munqati'a mahama kanat quwwatuha sauran alaƙoƙi kuma masu yankewa ne komai ƙarfin su qala ta'ala Allah yana cewa alal misali cikin zukhruf al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin masu ƙaunar juna ranar alkiyama za su zama suna gaba da sashen junansu sai wanda suka ji tsoron Allah kawai su ne ba za su yi haka ba kuma ka Allah ya ce wa taqatta bihimul asbabu cikin bakara duk wani dangantaka ta yayyanke tsakankanin su ai asbabul ukhuwa dangantakan yan uwantaka wasila dangantakan zumunta hadha kullu alaqati wa hadha kullu alaqatin wa ta'akhin ma'aluha ila at-tasarrum zaka duk wata alaka da kuma wato wani ‘yan uwantaka dama ƙarshe ana rabuwa ne, walin ƙafa a rarrabe kowa ya kama gaban shi, illa ta'ahi fi ƙaulihi, amma banda faɗin wato banda sauyayyar da ke cikin ‘yan uwantaka da ke cikin faɗin Allah da ya ce, a cikin faɗin manzala sai sama da yake cewa, wa anil mustawrid ibn shaddad radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce min man akala bi muslimin man akala bi muslimin akala wanda ya ci wani abinci sai ya kira wani mumini suka ci tare fa inna allaha yu'tihi mithlaha min mislaha min jahannam fa inna allaha yu'tihi mithlaha min jahannam duk wanda ya ya ciyar da wani bawa cikin bayin Allah Allah zai cire raban shi na wuta da gwargwadon wannan wa man kasa musliman wato wanda ya bai wa musulmi tufafi don rufa masa asiri ya ce shi ma man kasa bi rajulin muslimin fa inna Allah azza wa jalla ya min jahannam wanda ya samu abinci afuwan wanda ya zama cin abincin shi a madadin mutuncin musulmi ne Allah zai saka shi a jahannam da gwargwadon wannan abincin da ya ci haka wanda ya samu sutura da gwargwadon cin mutuncin da yau musulmi Allah zai saka shi a wutar da gwargwadon cin mutuncin da yau musulmi wa man qama bi rajulin maqama riya'in wa sum'atin fa inna Allah yaqumu bihi maqama riya'in wa sum'atin yawmal qiyamah wanda yayi tsaya a wani waje yayi wata riya ko yayi wani sum'a a madadin wani musulmi to ubangiji Allah zai saka shi a wutar gwadon wannan malai ce al-aklatu hiya at-ta'amu allazi yukalu shine abinci da ake ci wal ma'ana anna allazi ja'ala fi irdi akhihi wasilatan li aklihi wanda ya maida wato mutuncin ɗan uwansa musulmi hanyar cin abincinsa bi an ya kau masalan fi irdihi aw yashibihi aw yasifuhu bi sifati su'in inda aduwin lahu ma'ana ya gulmarsa ko ya ci mutuncinsa ko ya bada siffofin shi na cutarwa a gurin wani abokin gabansa idan a ci mutuncinsa ya ce to wannan libayani yaduwun lahu liyanala bidhalika malan dan ya samu dukiya au jahan ko daukaka au makanatan ko matsayi au hadwatan au ri'asa ko shugabanci wa hadha fihi tashbih tanbihu ala hurmati muslimina fi dima'ihim wa aradihim wa amwalihim kaga na akwai kwadaitarwa akwai jan hankali game da ainihin wato alfarman musulmai game da jinin su da mutuncin su da ainihin dukiyarsu kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake cewa kullu muslimi al muslimi haramun damuhu wa maluhu da jini da haihu da jininsa da dukiyarsa wa irduhu da mutuncinsa rawahu muslim muslim ya rawaito shi fa idza kana al mar'u la yubali fi ta'amihi wa sharabihi an yahsulahu an yuhassilahu walau ala hisabil khirayati ala akhihi al muslim fa ayna al ukhuwatu al islamiyya wa ayna ma'anil khair idan mutum yana iya ya cutar dan uwan shi musulmi don ya samu abinci ko abin sha ko sutura ce to ina ake magana yawantakan musulunci ina ake magana akan wato fa'ainal ukhuwal islamiyya wa aina ma'anil khair ina kuma mutuntawa qala ya ci gaba da cewa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah yut'imuhu mithlaha min jahannam Allah zai bashi gwargwadon wannan daga jahannama fa Allah subhanahu wataala yu'aqibuhu ala dhalika bin nari Allah zai sakan ka masa da wuta fa yut'imuhu yawmal qiyamati min ta'amin nari sai ci da shi abincin wuta na alkiyama fatakunu hadhihi al-akla allati akalaha wa balan alayhi wannan abu da yace zama mushi matsala ya zama mushi bala'i yawmal qiyamati a ranar kiyama haifu ya'kulu min slaha fi nar jahannam zai ma ci irin haka a cikin wutar jahannama malam yace wa man kasa wanda kuma ya ciyar ya bada tufa birajulin ya samu tufa gurgudan ta hanyar mutunci wani mutum fa inna Allah azza wa jalla yaksuhu min jahannama ai kusiya sauban aka ba shi tufa dan yayi zalunci ya yi su ya kunu kadnala bi hadha thawaba aw hadhihi alkiswa aw hadhihi alatiya wa utiya bi sababi wuqu'ihi fi akhihi almuslim ka samu wannan abin ya zama sanadiyar samun sa a cin mutuncin dan uwan shi musulmi to wannan shi ma za a saka shi a wuta ubangiji Allah ka tsare mu za mu saurara na sauran ƙwarar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba da zama na 30 kenan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah